بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويأخذ وجهة تبتغى الله wanda ya sake nuna mana wannan ranar ta juma'a don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma mai suna tafsirul karimin rahman fi tafsiri kalamin mannan muna cikin suratul qalam za mu tashi kan ayata 42 fadar allah subhanahu wa ta'ala يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون الله سبحانه وتعالى يتي يوم يكشف عن ساق رانا تاشي القيامة rana ce wadda za a yaye komi dukkan wasu abubuwa na tashi hankali da na shirgita za su bayyana a wannan rana bayan hakanan za ka ga mutane ga sunan tsirara ba mai wando ba mai riga shi ne yau mai yukshafu an saƙin ranar da za a yaye dukkan wasu abubuwa za a bayyana su na tashi hankali na wahalhalu komi zai zamantowa dai ga shi ƙarara saboda mi saboda hukunci da allah zai yi tsakanin bayansa ya saka ma kowa a wannan lokaci ne allah subhanahu wa ta'ala zai yaye an sakin kwabrin shi wayo da auna ila sujuda a kira mutane zuwa ga yin sujuda kowa ya zo ya yi sujuda fala yastati'un wa'anda suke kafirai ba su iya yin sujuda mutum na son ya yi sujuda sai gadon bayan shi ya kage bai iya tunda a nan duniya bai saba yin sujuda ba shine ma'anar yau mai yukshafu an sakin ranar da za a yaye ma'ana kwabri Allah zai buɗe kwabrinsa ya ce a yi sujida a kira mutane zuwa ga sujida amma ba za su iya yin sujida ba Allah dai zai yaye nashi kwabri kamar mana yana zamne kwabrin shi a hili a kira mutane su zo su yi sujida don girmamawa duk wanda bai saba yin sujida ba a nan duniya bai iya yin sujida duk wanda bai saba yin sujada wa Allah ba a nan duniya Allah ya yi haka ne saboda mu saboda a kunyata waɗanda suka ƙi yin sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala a nan rayuwar duniya yana Allah zai buɗe ƙwabrinsa ƙwabrin shi ƙwabrin Allah kuma ba ya kama da kowane irin ma'ana ya ka ce ƙwabrin irin na ɗan adam an dai kawo shi dai ne don mutane su gane amma ba irin na ɗan adam ba ba kuma irin na komi ba ba irin na kowa ba wayo da auna irin sujuda a kira mutane zuwa ga sujuda masu imani za su yi sujuda za su yi wa Allah sujuda saboda sun kasance a nan duniya dama suna yin sujuda ga Allah amma waɗanda ba masu imanin ba fala ya tsatsihuna su kuma ba su iya yin sujuda aka ce in mutum ya zo yana son ya lankwasa amma bai iya lankwasa gadon bayansa sai ya sai ya ƙage khashi'atan absaruhum gannansu suna kaskantattu a wannan rana tarhaquhum dhilla sannan kaskanci ya lullube su da kagan su kaga alaman kaskantattu waɗanda suke cikin kaskanci dan mi wa qad kanu yud'auna ila sujud sun kasance ana kiransu zuwa ga yi wa Allah sujuda wahun salimun suna lafiya kalau amma ba su saboda haka a yau nan za a kira su yi ba za su iya ba saboda damar ba su saba yi ba wannan alama ce na bayyana su da kuma tona musu asiri da masu imani kowa ya su ga Allah amma su sun kasa yi suna tsaye saboda a duniya dama haka sun kasance to shine mala yace ai idza kana yawmul qiyama idan ranar kiyama ta kasance wanka shafa fihi ma'ana ya yaye a cikin tashin kiyama ya bayyana min alqalaqil abubuwan yanka kauna wal zalazil da kuma abubuwan girgiza wal ahwal da kuma abubuwan tashin hankali ma la yadkhulu tahta al wahm abinda baya shiga karkashin ma'ana wahabi abu ne kararraga shi nan ba wai abin da yake boye ba ko kuma abin da mutum yake tunano shi a'a abin da gashi nan hili komi ya bayyana da tashin hankali da girgiza da yanka kyauna duka abubuwa ga sunan karara wa a talbari maginin halittu shine Allah zai zo li faslil qada'i baina ibadi domin ya fayyace hukunci tsakanin bayonsa wa mujazatihim da kuma saka musu wanda ya alkhairi a saka mai da alkhairi wanda kuma ya je da sharri a saka mai da sharri idan Allah ya zo faka shafa an saƙihil karima sai Allah ya buɗe ƙwabrin shi mai daraja allati la yushbihu ha shay'un ƙwabrin da babu wani abin da yake kama da wannan ƙwabrin na Allah wa ra'al khala'iqa min jalalillahi wa azamatihi sai halittu ma'ana su ga girman Allah da kuma ɗaukakuwar Allah ma la yumkinu ta'abiru anhu abinda mutum bai ma iya faɗin shi ma'ana zai ga iko da kuma girma da daraja na ubangiji abinda ma bai iya ma daga baki ya faɗe shi saboda girma abin fahina idin a wannan lokaci ne yau da auna ila sujudi lillah sai a kira su zuwa ga yi wa Allah sujida wa yasjudal mu'minun sai masu imani su yi su yi sujada alladhina kanu yasjuduna lillah wa inda daman sun zamanto suna yi wa Allah sujada a nan rayuwar duniya taw'an ma'ana cikin zaɓin kai wa ikhtiyaran ma'ana da kuma zaɓi ma'ana taw'an sujada ta nafila ce wa ikhtiyaran ko kuma abinda suka zaben makansu ma'ana suna farilla suna nafiloli da sauransu wa yadhhabu al-fujjar a lokacin nan fajirai su ma sai su tafi wal munafiquna da munafiqai li yasjudu domin su yi sujada amma ina ba za su iya fala yaqdiruna ala sujud ba su da ikon yin sujada wa takunu zuhuruhum sai bayikansu su zamanto kasayasil baka to kamar dai mai ake cewa abin nan kashin bayan shanu la yastati'una al-inhad inhina ba su iya sunkuyawa gadan ba ya kage mutum bai iya sunkuya ballantana ya tayi sujjada wa hadal jaza wannan sakamakon min jinsi amalihim na daga jinsin irin aikin da suka yi da dama a nan duniya ba su saba yin sujida da haka yanzu a lahira an kira su yi sujida amma ina ba su yi to wanda bai saba yi ba ya za a yi shi yasa aka saka musu da irin wannan sakamakon shi ne ma'anar wahadar jaza wannan sakamakon min jinsi amalihim na daga irin aikinsu fa innahum kanu yud'auna fi duniya saboda sun kasance a duniya ana kiransu ila sujudi lillah zuwa yi wa Allah sujida wa tauhidihi da kuma kadaita Allah da bauta wa ibadatihi da bauta wa Allah shi kadai wa hum salimuna suna lahiya kalau la illata fihim ba wata illa tare da su fa yastakbiruna an zalika sai su nuna girman kai game da haka wa ya abu su ki yin sujida ga Allah fala tas'al yawma idin alhali don haka wannan ranar ta kiyama bari tambayan ma halin da za su samu kansu a ciki wasu wa wasu'i ma'alihim da kuma mummunar makomarsu fa inna Allah qad sakhata alaihim Allah ya rigai ya yi hushi a kansu wa haƙƙata alaihim kalimatul azab kalmar narkon azaba ta tabbata a kansu wa taqatta'at asbabuhum kuma dukkan wasu dalilansu sun yanki ba su da wasu dalilai ba su da wasu hanyoyi walau tanfa'uhum nadama nadama ba ta amfaninsu wala li'tizari ko kuma kawo hanzari yau mai kiyamata a ranar kiyama wannan duka babu wannan sarge sun yanki ba fi hada a cikin wannan bayanin ma yuz'ijul qulub akwai abin da ke girgiza zukata anil maqami game da irin wannan matsayin da mutum zai samu kanshi ko kuma anil maqami game da tsayuwa alal ma'asi akan ayyukan sabo kenan in mutum ya zamanto ya tsaye akan ayyukan sabo to wannan bayani ya kamata ya girgiza shi su ma waɗannan me ya jawo musu wannan abin shine rashin bautawa Allah da kuma tsayuwa akan sabo shine ya jawo musu wannan al'amari wa yujibu tadaruk muddatal imkan dan haka wajibi ne mutum ya riski abin da ya sakaci a kansa muddatal imkan ma'ana a lokacin da yake da daman riskan abin tun a nan duniya in mutum ya kuskure har ya je lahira bai gyara ba to duk wasu dalilai na karban hanzari ko nadama duka waɗannan ba za su mahutar amfani ba wani hada ƙala ta'ala don haka sai Allah ta'ala ya ce fazarni yale ni ka bar ni ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man yukazzibu bi hadha alhadith da mai ƙaryata wannan zancen na alqur'ani sanatadruhum za mu musu talala mu kyale su su rika cin karansu ba babbaka suna ganin kamar sun sha sai mu kama su min haisu la ya alamu ta inda ba su sani ba wa umli lahum Allah ya ce ina musu jinkiri ne su ci karansu ba babbaka su yi abin da suka ga dama na sabon Allah kuma suna cikin ni'ima da kocin lafiya amma ba banza bane inna kaidi matin Allah ta'ala ya ce shiri na fa mai ƙarfi ne am tas'aluhum ajran ko ko wai kana tambayar su wata tsada ce ko cewa sai sun biya ka musu wa'azi ko ka karantar da su ko ka sanar da su addini fahum min magrami saboda haka su min magrami game da wannan tarar da aka aza musu na sai sun biya musqalu da suke ganin yaunin abin shi yasa ba su karba maka Allah ya san kuma ba haka bane dan a nuna musu ai ba wani abu ake nema a gare su ba am inda hum da ghaibu ko ko suna da wani abu wanda yake na boye ma'ana suna da wani matsayi a boye cewa su lahiya laune lahirar su ba su da buƙatar bauta wa Allah ko kaɗaita Allah wahun yaktubuna saboda haka suke rubuta irin waɗannan abubuwan shi yasa ba su karɓar abin da ka zo musu da shi fasbir i hakuri li hukumi rabbika game da hukuncin ubangijinka ƙaryatawarsu da rashin karɓawarsu kada ya ɗauka maka hankali ka yi haƙuri game da abin da Allah ya hukunta a shar'ance ko a ƙadarce ko in an ce ne hukunci na alƙadari shine ya haƙuri akan cutarwa da ake masa da sai Allah ya ce wala takun ka sahibul huti kada ka zama kamar ma'aboci kihi shine annabi Yusuf bin Matta dan Matta alayhi salatu wassalam lokacin da ya kira mutanensa suka karbawa sai rushi ya tafiya ce ba tare da Allah ya ba shi izini ba ya hau jirgin ruwa aka je tsakiyar teku sai ga jirgin na tangal tangal sai aka buƙaci a yi ƙuri'a aka yi ƙuri'a ƙuri'a ta waɗa a kansa sai aka jewa shi ana jewa shi kuma aka yi daidai da wani babban kihi a ƙarƙashin ruwa kuma ya haɗe shi to Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka zama to kamar ma'aboci kihi shine annabi yusuf yunus kai idinada lokacin da ya kira ko haka ne idinada wa huwa makzum lokacin da ya kira allah ma'ana yana cikin baƙin ciki da damuwa a cikin cikin kihi yana cikin ki- cikin kihin yana cikin yana cikin damuwa amma bai manta da Allah ba. sai ya kira Allah ya ce Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin ba abin bauta da gaskiya sai kai ya Allah tsarki ya tabbata da ka lalle ni ina cikin azzalimai ma'ana saboda na bar mutane na ba tare da izinin ka ba kenan wannan na yi abin da ba daidai ba dama abin da ake cewa zalunci shine ka aza abu inda ba wurin shi ba bai kamata ya yi hushi ya bar su ba in ba tare da izinin ubangiji ba sai Allah ya karba masa ya sa kihin nan ya amawo shi daga cikinsa har ma masassara ta kama shi Allah ya sanya wasu in ma'ana icce mai yaɗo ya zo ya yaɗe shi ma'ana ya lullube shi har ya samu ya ɗan huta to shi ne Allah ya ce ba annabi sallallahu alaihi wa sallama kada ya zamanto kaman eh, ma'abuci kihi shi ne annabi yunus iznada lokacin da ya kira allah huwa makzo ana yana cikin baƙin ciki da damuwa sai allah ya karɓa mashi laula an tadarakahu ni'matun min rabbih allah ta'ala ce ba dan ni'imar ubangiji ba ta riske shi ni'imar ubangijinsa lanubida bil ara'i da mun sa kihin nan ya ce shi a hili kowa ya gare shi ko wa huwa mazmum yana yana abin zargi amma sai Allah ya sa ya je da- da kihu ya amawo ya amawo shi nan take Allah ya sa itace suka yi ma'ana ya tsashi lullube shi ba mai ganin shi har ya samu ma'ana ya huta daga cikin waɗannan matsalolin to inda Allah ya ga dama kunya tashi da kowa da ya zama abin kallo ai ku zo ga annabin mu da ya gudu ya shi gashi ana ta ai ta zargi to sai Allah ya tuha masa asiri ya sa itace suka yaɗe shi har ya samu ya huta ya tashi ko fastaja fastaja fastajabahu rabbuhu sai ubangijinsa ya karba masa ko waja'alahu min as-salihin Allah ya sanya shi daga cikin salihan mutane shi yasa salihin mutum mai imani duk halin da ya samu kai ciki bai manta da Allah wannan shine abin da ake son musulmi ya siffanta da shi duk halin da ka samu kanka cikin wadata cikin yalwa ne cikin tsanani ne cikin menene kada ka manta da Allah in ya zamanto in kin samu kan cikin matsala sai ki manta da Allah to rayuwarki ba ta yin kyau da aka zo halin da mutum ya samu kanshi ya tuna da Allah shi yasa ake son yawa ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ko da yaushe har harshen mutum ya saba da ni da ambaton Allah ya ɗanyata فاجتباه ربه سوء بنجن سيدا بيش فجعله من الصالحين ya sanya shi daga cikin salihai waɗanda ayyukansu da maganganunsu suka gyaru suka yi kyau da niyoyinsu da halayensu ko? da Allah sallallahu alaihi sallama kuma ya yi aiki da umarnin da Allah ya masa ya yi haƙuri da hukuncin ubangijinsa haƙurin da ba wanda yake iya riskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce da irinsa wa iya kadun lalina kafaru saura iris waɗanda suka kafirta haka ne kuma wa in yakadu alladhina kafaru Allah subhanahu wa ta'ala yace sura kirs waɗanda suka kafirta la yazliqunaka bi absarihim su cutar da kai da gannansu ma'ana saboda hasadarsu da baƙin cikinsu sai su ƙura ma manzan Allah idanu kamar dai za su canye shi kamar irin yadda masu kamban idanu masu kan abin nan mai da cewa baka yani baka suke yi to waɗanda suka yi suka kafirta Allah ta'ala ya ce saura kiris su cutar da kai la yuzliqunaka bi absarihim su cutar da kai da gannansu lamma sami'u dhikra lokacin da suka ji al-dhikr al-qur'ani wa yaquluna sai suna ce innahu la majnun lallai shi wannan mai karanta alkur'ani ga mahaukaci ne wa ma huwa illa zikrun lil alamin alhali kuma qur'ani bai zama tuwa face tunatarwa ne ga talikai Allah ya saukar da shi ne ma'ana dan a tunatar da talikai saboda haka ce nan karanta shi ba hauka ne ba su dai masu cewa mahaukaci ne su dai ne an mahaukata dan ba haukan da ya da ya kai mutum ka zo kana bauta ma kumkin da bai motsi bai magana ko ka kirkiri abu kuma ka zo ka aje shi ka ce shine abin bauta abin da kai ne ka kirkira shi kuma kana dibin wanda yake bauta ma Allah da ya halicce ka shine mahaukaci ka ko ai ba haukan da ya wuce wannan ke